yau muna shidda ga watan safa jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya yi daidai da 20 daidai ga watan bakwai shekara ta 2026 wannan shi ne karatunmu na 19 a cikin littafin minhajul muslim muna ci gaba da kawo dalilai waɗanda malam ya kawo waɗanda suke nuna wato manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan mun kawo dalilai guda biyu zau za mu tashi insha Allah a kan dalili na uku dalili na uku malam ya ce ikhbaruhu sallallahu Alaihi wasallam ba da labarin shi da kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an nubuwatihi daga annabcin shi shi da kanshi annaba alaihi salatu wassalam ya ba da labari game da annabcin shi wannan dalili ne da yake nuna cewa lalle shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa khatmin nubuwati biha kuma za Allah ya ba da labari game da rufe annabta da annabcin shi wannan ma dalili ne da yake nuna cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi ko manzan Allah domin babin nan hausa na cewa waka ga bakin mai ita ta yi daɗi ko ga mai abin mai annabcin annabin yana cewa ne annabin Allah ne wannan yana nuna kenan lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne wa an wujubi ta'atihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari game da wajabcin yi masa da'a dole ne ai ma annabi alaihi salatu wassalamu da'a ai mashi biyayya wa umumi risalatihi da kuma gamewan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi a cikin maganar shi da ya ce anan nabiyu la kadhib ni ni ne annabi la kadhib ba ƙarya bane ana ibn abdul muttalib kuma ni dan abdul muttalib ne dana wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya aiko shi kuma yana cewa ni annabi ne ba ƙarya bane idan wani yana shakku ko yana kokwanto ko yana ganin ba haka nan bane annabi ce ni ne da kaina da Allah ya aiko ni ya annabtar da ni ba ƙarya bane kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib Abdul Muttalib ya yake da manzo Allah kakan shi ne wanda ya yi baban shi saboda ka shi ka yana iya danganta kanshi ga kakan shi ce ni dan wane ne kamar yadda shi ma kaka yana iya ce ma jikan shi ɗana tare da cewa ɗan ɗan shi ne ba ɗan shi ba ne kamar yadda kai ma kakanka baban babanka ne amma za ka ce mai baba wafi ƙaulihi haka ma cikin maganar manza Allah sallallahu alaihi wasallam inni abdullahi lalle ni bawan Allah ne wa khatamun nabiyyin kuma ni ni ne cikamakon annabawa ni ne ƙarshen annabawa wa inna adama a lokacin da nake haka lalle annaba adam lamun jadilun fi tsini lalle yana cikin lakashi ba na ba mu halicci shi ba tun ba halicci annaba adam ba mun zala mine ne annaba ne tun ba halicci annaba adam ba dun mummuna nan ba na saboda za mu zo domin tun ba tun annaba adam ana shirin halitta shi Allah dama ya riga ya rubuta ƙarshen zamani manzan Allah zai zo ba shi kenan shine ma'anar wannan ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam tun wannan lokacin yana raye ba tun da Allah zai halicce shi kuma ya zamanto cikamakon annabawa kuma an yi an gama kenan domin yana ba da labarin gaibin da Allah ya sanar da shi ne kaga kenan kamar yana nan kamar ma ya gabaci annaba adam alhali kuma bai gabace shi ba wa fi qawlihi haka ma a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mathali wa mathalul anbiya'i manzo Allah yace misali na da misalin annabawa min qabli gabani na annabawan da ke gabani na misali na da su ga mathali rajulin kaman misalin wani mutum ne wanda bana baitan ya gina gida da ya gina gidan nan fa sanahu muna ganewa ko ya yi gidan mai kyau kamar misalin mutunan da ya gina gida mai kyau ko gidan ƙasa ne ko gidan sama kyakkyawa wanda kowa ya gan shi ya ce wannan gida ya yi wajen malahu kuma ya ma gidan kwalliya da ado ta irin zamanin wannan lokacin irin yadda ake ma gidaje kasan gidaje lokaci-lokaci ne yanzu adan da ake ma gidaje shekara biyar ba shi ake ba shekara biyar da aka zagi na shekara goma ba haka ba yanzu gidaje na nan garin masu kyau waɗansu tun da shekara hamsin aka yi su yanzu ga gansu adansu na wancan lokacin na wancan lokacin har zuwa ake kallon su ana dibawa ko ba haka ba ne mutum ya ma gidan kwalliya illa mawdi a labinatin wahida sai dai kawai wurin birgi guda daya wurin bulo guda daya shi ake ce ma labina da larabci birgi kawai gida an yi shi amma sai aka bar daidai wurin birgi ga yanan wurin bulo guda bajalan nasu ya tufu na bihi sai mutane suka kama zagayen gidan suna ta kewaye suna ta shiga cikin gidan suna suna ta kallo su shiga wannan daki su hita su je bayan daki su je bayan gidan haka ana ta kallon gidan ana ka wannan gida yayi kyau wa ya'jabuna lahu kuma suna ta mamakin gidan gidan na burge su wa yaquluna duk wanda yazo ya kalli gidan ya burge shi zai ce wannan gidan yayi kyau halla wudi'at hadhihi labina shin wannan burgin dami ba sa shi aka bar shi haka ga wurin burgi nan guda to kaga ai rishin rishin sa wannan birgin ya sa gidan baya da kyau haka ne ko yana cewa halla wudi'at hadhihi labina don mi ba aza wannan bulan ba don mi ba sanya shi wurin shi ba fa ana labinatu manzo Allah ya ce to ni ne birgin wa ana khatamun nabiyyi ma'ana da yace ana labina a cikin balaga akwai abin da aka shafi ko ba haka ba ma'ana fa ana kallabina ni kamar wannan birgin niki ma'ana ni na yi kama da wannan birgin ga wannan gidan da ba a sa ba to haka ma annabawa adansu bai cika ba sai da Allah ya aiko ni na zaman tuna cika su sa'annan sai kwalliyarsu da adansu ta cika muna ganewa ko? Allah ya samu dace to nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana bada labari da cewa wato shine karshen annabawa ko wa fi qawlihi haka ba cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah wanda raina yake ga hannun shi la yu'minu ahadukum daya daga cikin ku ba zai imani ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai na kasance mafi soyuwa zuwa gare shi min waladihi daga ɗan shi ta a nan wurin wato mufradun ne mubaf ana nihin da yawa in ma ɗaɗai gare ka to manzo Allah ya fi soyuwa zuwa gare ka da wannan ɗaɗai ɗin in da bi gare ka haka in ya ɗaya gare ka in ya bi gare ka in ya ya uku in maza ne ko mata duk dai ko nawa ke gare ka to ka fi san manzo Allah da su sallallahu alaihi wasallam wa walidihi da kuma mahaifin shi sai na kasance mafi soyuwa zuwa gare shi daga mahaifin shi kaga mahaifi abin girmamawa ne Allah ya ce ka girmama mahaifi ko ba haka ba ka girmama shi ka kyautata mai abin nan ka yi ladabi da biyayya gare shi in ya saka aiki ka yi in ya hana ka ka bari matukar dai bai hana ka ibada ba matukar dai bai sa ka sabon Allah ba kai ladabi da biyayya gare shi to amma dai da haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare shi ne sa ba kusa ba don shi manzon Allah duk wanda ya bi shi ya ba Allah shi manzon Allah kawai shi da'a shi dole ce shi ba magana ya ce ma ka yi abu ba daidai ba ba magana ya hana ka abin da ba daidai ba a'a shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yace kai to kama Allah ne yace kai shi ka san kawai Allah ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umarni da mugun abu sai dai umarni da aiki mai kyau qul amara rabbi bil qist ubangiji na Allah yayi umarni da adalci yayi umarni da aiki mai kyau to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma uwaye magabatanka suna iya saka abu ba daidai bane kuma suna iya hana ka abin da yake daidai amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula sai ce wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah su ulil amri sai aka ce wa ulil amri ba a ce wa atiiu ulil amri ba sai aka ce kawai wa ulil amri saboda a nuna masu ulil amri da su sai in ta yi daidai da da'a Allah da manza Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi da'an manza Allah daidai take da da'a ga Allah domin Allah ya ce wa ma yantiqu ani nawa in huwa illa wahyun yuha bai magana da son zuciya abinda yake faɗi din nan wahayi ne da Allah ya aiko mashi wannasi da mutane kuma ajma'i na gaba daya sauran mutane kenan dangi yan uwan uwa da na uba abokanka amannanka masu gidajenka kaf ɗinsu ba za ka zama mai imani ba sai ka hisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama gare su sa'an nan ka zamanto mai imani ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam me yake wajabta mana soyayya shi cewa san shi wajibi ne kuma san shi yana gaba ga san kowa bayan san Allah haka ne ko to me yasa son shi ya zama wajibi saboda shi annabi ne da Allah ya aiko kuma ita rayuwa duk wanda ya kawo maka alheri to wajibi ne ka so shi ko ba haka ba khuliqatin nasu ala hubbi man ahsana ilayhi ahalin mutane abu sami san kyautata ma ko san wanda ya kyautata musu ko ba haka ba mutunan kirki in ka kyautata mai ya san ka kyautata mashi mutunan banza ne in ka kyautata mai sai ya kangare maka Allah raba mu da kangarewa da mutunci wa fi qawli ya kama cikin manzo Allah sallallahu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullukum yadkhulul jannata kowa cikin ku za ya shiga aljanna illa man aba sai dai wanda ya kiya kowa zai shiga aljanna aljanna ga tana Allah ta yana ta ba mu labarinta ko ba haka ba wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ce kai ma masu imani masu aiki na kwarai albishir da cewa aljanna ta tabbata gare su to ga tana Allah labara labari suwa za su shiganta masu imani suwa ne ne masu imani masu ayyuka na kwarai to kowa zai shiga aljanna kenan duk wanda ya bada gaskiya zai shiga aljanna duk wanda ya aiki mai kyawu ya mai da hankalin shiga aiki mai kyawu ina za ya shiga aljanna shi kaga aljanna tana da saukin shiga domin abubuwan ta inda ka hakura da rayuwar duniya da son zuciya to zaka shiga aljanna qalu suka ce wa man ya aba ya rasulullah wane ne wanda za a ce mai yazo ya shiga aljanna ce ba ya shiga wa za ya kiyawa akwai babu wanda za a kiyawa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mana da'a ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mana to ya ki shiga aljanna annabi manzo sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa da'a gare shi wajibi ce dole ne a yi masa da'a saboda ba saboda matsayin shi na manzo Allah matsayin shi na annaban Allah da Allah ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya saboda haka ya zamanto dole ne a yi masa mi a yi masa da'a wa fi qawlihi haka ma a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam innar risalata wan nubuwwa lalle manzanci da annabci qadin qata'at sun riga sun yanke sun kare an dakatar da su wala rasul badi wala nabi babu manzo bayana kuma babu annabi bayana annan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mun mi yana nuna mana wato lalle Allah ya aiko shi shi ne annaban ƙarshe kuma shi ne manzo na ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko zuwa ga duniya wa fi qawlihi cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fuddiltu ala al-anbiya an hihita ni akan annabawa an bani fifiko akan annabawa bi sittin da ɗabi'u ƙwara shidda da abubuwa guda shidda Allah ya bani ni kadai bai ba annaba su ba na farko ofitu jawami alkalimi an bani kalmomi waɗanda suke tattararru ne waɗanda suka tattaro magana mai yawa wannan ni kadai aka ba cikin annabawa wanda zan yi magana ya kaɗan amma ta zamanto bayaninta har duniya ta naɗe ba za a kai ƙarshen shi ba ba Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mana manzo Allah ba ya dimi da yawa kadan yake yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar gishiri take azan gishiri dan kadan ake zuba ga miya amma mi sai ka ji ya bada ma'ana dan kadan ne amma tukunya katuwa an cika ta da ruwa an cika ta da kayan alatu da sa da an ɗan ɗasa gishiri sai ka ji mai ta ba da ma'ana ta yi daɗi ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albarkaci wannan gishirin kowa sai amma ba sa gishirin ba yaya duk wanda ya loma dai sai ga yana ta dibe dibe sai yayi magana ka akwai yanda ba za ka yi magana ba akwai yanda aka kawo ma abinci ba gishiri dole kai shiru ko ba gaba kuma dole ka ci shirkanka sun kawo ma abinci kuma suka zanna suka ce bismillah ba gishiri yaya ta za ka wace irin miya ce wannan kaga ai dole ka ci ka zanki kana yi haka nan ne ana yi ran kai guda sai an dade ka ƙara guda ko kuma ka yi masu dabara ka ce dama dai da yake na ciwo abinci gida ba ba da yunwa inda dai ma ruwa aka kawo da kama ka ce wasu ba gishiri kuma su suka yi miya mi kama su kenan ba girmamawa ce to ko kuma gaban wani babba wanda gaban shi ba a korafi ka zo nema wata alhorma tare dole ka karba haka nan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam maganar shi take yar kaɗan ce amma tana da yawa yawa ke gare ta gari ba ka ga magagana na sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka cikin sayil bukari sun kadai gari ba ka ga wurin sharhinsu mujalladi nawa aka yi ha wajen mujalladi 20 da wani abu mutum guda ne wannan kawai ya nashi kuma ire-irensu suna da yawa sakamakon magana guda ɗaya wani malami ya tashi kan magana na gwada dai sai wajen takarda goma yana bayani kuma a ƙarshe ma dai ba karewa zai ba wani wanda ya zo bayan sai kaga ya ce bari ya ƙara akan abin da malam wani ya faɗa da can mana ya gano abin da bai faɗi ba kuma shi ma zai wucewa wani ya gano haka a alkiyama ba za a kure sanin ma'anan maganar manzan Allah ba to Allah ya ba annabi alaihi salatu wassalam wa nusirtu birrubi kuma an taimake ni da ainihin firgitar da kafarai a wata riwa manzala ya ce masirata shahar ta yau wata daya idan nan da wata daya na kamo hanya za ni zuwa wurin ba zan kai ba sai nan da wata daya shi in ji annabi kafarai duk tsoro suke shi tun daga da sun ji labari ya bar madina ba zai isa wurinsu ba sai yaushe sai nan da wata ɗai tsoro suke yi su kai gwamnati su kai mari su kasa zama a rasa yadda za a yi domin an san duk wanda ya kara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasa yake shi yasa Allah ya ce sanul qifi qulubil ladina kafaru ru'ba da sanni zan jifa firgita da tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana saboda sun yi shirka da Allah shirkan da Allah bai saukar da hujja da shi ba to Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya taimaki da annaba gaba daya akan kafirai amma wannan irin cewa tsakanin shi da kafirai akwai tahiyar wata daya su ji tsoro shi kare Allah ya ba wannan sallallahu alaihi wasallam wa uhillat liyal ghanaim kuma an halatta mani ganima ganima shine dukiya da aka fafata da kafirai aka samu dukiya ta mi ta kafirai bayan an kara da su an yaki da su an ci nasara a kansu to wannan ita ake ce ma ghanima wa lamu anna ma ghanimtu fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba saboda aka ganima Allah ya halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma annabawan da ke gabanin annabi alaihi salatu wasalam manzo Allah ya bada labari cewa ba su cin ganima sai dai su tattara ta wuri guda daya Allah ke aiko wutar sarauta shi kawai ta kama da wuta ta canya wannan ganima shi ke da shi manzo Allah sai aka halatta mashi ita wa ju'ilat liyal ardu masiran wa tuhura kuma an sanya mana kasa masallaci ce kuma an sanya mana kasa tsahuran mai tsarkakewa ce muna ganewa ko? ƙasa masallaci ce ko'ina matuƙar dai wurin ba bawali ke akwai ba na ɗan adam ko bawalin abinda bawalin shi na jasa ne ba ko kuma bayan gari bayan garin mutane inda mutane ke bayan gari to ba a sallah wurin ba ka hawa basa bayan garin mutane ka yi sallah muna fahimta ko amma idan ya zama to bayan garin tumaki ne awaki ne shanu ne waɗannan da za ka yi mi za ka yi sallah cikin mi a cikin wurin ga hitsarinsu kana tabawa kana tashi domin duba na jasa ba ne ƙazamta ne ƙazamta ce ƙazamta daban na jasa daban ya halitta da ƙazamta ka yi sallah in dai san samu ne ka bauta ma Allah cikin mai tsamta amma in ka yi sallar ka ta yi amma bai halitta ka yi sallah da najasa ba kamar yadda bai halitta ka yi sallah a wurin da yake najasa ba ne to bai halitta kuma ka yi sallah da najasa ga jikinka ba amma ya halitta wurin da yake kazamta ne shi ba najasa ba ne kuma babu wani wuri sai shi sai ka yi sallah ba kuma kawai mutum kuma da an ce ba ana sallah cikin garken tumaki ba kawai sai ya bar inda ba garken bai zo cikin garken a in ta kama sai a yi in ka yi sallar ka ta yi domin wuri ne wanda kana dukawa kana tashi kana bata jikinka idan kaga sai in dole ne in ya kama dole sai kai babu wani abu sallar ka ta yi saboda me Allah ya sanya ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce sannan kuma ƙasa mai tsarkakewa ce ana mi ana ana taimama da ita duk lokacin da baka samu ruwa ba sai kai taimama Allah ya samu dace wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan kuma an aiko ni zuwa ga halitta kaf dukkan halitta gaba daya an aiko ni zuwa gare su kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون duka gaba da yaƙubu Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahma ga talikai ga halittu kafin su ba wai mutane kare ba duk halittu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ne gare su wa khutima biyan nubuwa ko khutima biyan nabiyun kuma an cika annabawa da ni waɗannan abubuwa guda shidda to ni kada ya ka ba su ba ba kowa ba daga cikin annabawa sai ni kadai kaga nan mamman zala yana ba da labarin annabcin shida Allah ya aiko shi da shi wa qawli ya kama cikin bana annabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya saba mani duk wanda ya mani biyayya to ya bi Allah wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya saba mani ya saba ma Allah wa man ata'a amiri duk wanda yayi ma shugaba na da'a mana shugaban da na nada wanda ni na nada shugaba nace ka je wuri kaza ka yi shugabanci to duk wanda ya masa da'a faqad ata'ani to ni ya ma da'a ko kuma duk wanda ya biyayya ga shugaba nashi saboda launi shugabanka na annabi ne wanda yake shugabantarka wanda yake ma jagoranci wanda shine ke mulkinka muna ganewa ko to in kai masa da'a cikin abin da bai saba ma Allah ba kuma wannan shine wajibi na al'umma gaba daya su yi da'a ga shugabansu zan ki mai fatan alheri muna ganewa ko a zan ki fatan alheri a zan ki addu'a ga shugabanni kuma ka zanna ana zagin su in suka lalace lalacewan ba za ta shahi kowa ba sai waɗanda suka jawo ta su ba za ta shahi su ba su sau haka wajibi ne a yi masu da'a kuma mu sani cewa a kwana a shekarar ɗari ƙarƙashin shugaba ko da ba a jin daɗin shi ya fi alheri da a kwana ɗaya babu shugaba saboda akwai alherai masu tarin yawa da kai baka iya ganewa sai radda aka rasa sa'an nan ka je ka tambayi mutanen da suka rasa shugabanni kasashen suka rikici ka je ka tambayi mutanen kongo bari mu dauko ta ta afirka ka je ka tambayi mutanen kongo shekarar su nawa su jin daɗin duniya komi kullum komi yana iya faruwa duk abin da ka tara ana iya zuwa kwace ma ba wanda ya sai kwato ma ya zafi domin ƙungiyoyi ke akwai gagga manya-manyan ƙungiyoyi waɗanda cikinsu duk wanda bai yarda da shugaban ba to ƙasar ta shiga matsala kuma shugaban ba yadda za a yi da su shirin suke ƙasar ta tashi gaba ɗaya ba abin da ya sha masa kai to kai irin wannan kake so a koma kana son irin wannan rayuwar tashin hankali ko na awa ɗaya wallahi sai ya sa duniya ta hita daga ranka awa ɗayan aka yi kana jin karar bindigogi suna ratatatata cikin awa ɗaya za ka jin kawai duniya nan waya aka yi maka kawo haka da ma tuntuni ka mutu kana tsoron mi harsashe kai ko cike zai Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mu shugabana da'a to yayi mana da'a wa man asa amiri duk wanda ya saba mu shugabana faqad asani to ya saba mani Allah ya sa mu dace saraka shugabanni fatan alkhairi ake musu da addu'a ta kwarai abinda ba daidai wanda suke Allah ya sa su bari wanda suke na kwarai kuma Allah ya ribanya musu ya linka musu su ta yin ayyuka na alkhairi domin ci gaban al'umma da ƙasa wa qawlihi da fada annabi sallallahu alaihi wasallam innal jannata hurrimat ko hurrimat haka ne ko alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha manzo Allah yace lalle aljanna an haramta ta an hana ta akan annaba gaba daya sai na shiga sai na fara shiga dukkan annaba gaba daya babu wanda zai shiga aljanna sai na shiga gabanin shi wa hurrimat alal umami kuma an haramta aljanna shiga aljanna kenan an haramta shi akan sauran al'umumi hatta tadkhulaha ummati har sai al'umma ta sun shiga kamar yadda annaba ba za su shiga ba su annaba in suka shiga sai in manzo Allah ya shiga sai su bayan shi su kuma al'ummomin sai su tsaya mu ma sai al'umman manzo Allah mun shiga sa'annan su ma al'ummomin su biyo bayan mu Allah ya kai mu amin to saboda haka kenan aljanna manzo Allah ne farko wanda za ya shigarta sallallahu alaihi wasallama domin shine shugaban wannan rana Allah zai bayi shugabanci shine shugaban rana alkiyama gaba daya dama tun nan duniya ya gaya maku shine sayyidul awwalina wal akhirina shine sayyidu waladi adama to ba za ku gane ba sai wannan rana ran nan za ku ga karara ga shugabancin nan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama to mu ma haka al'ummomi sakamakon Allah ya fifita annaba kan annaba mu ma Allah ya fifita mu al'umma shi akan sauran al'ummomin annabawa me me me alburna na cewa lamma da Allahu da'ina bi ta'ati bi akramir rusuli kunna akramal umami tunda Allah ya ce manzo Allah ya fi kowa to mu ma al'umma shi mun fi kowace al'umma Allah ya kara mana girma wa qawlihi al'ummar da ake magana su ne al'ummar da suka yarda da manzo Allah waɗanda suka karba kiran manzo Allah ba wai tunda manzo Allah ya wuce duk mutanen duniya ba sai wanda yake aiki da abinda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam shine ake nufi da kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sai wanda ya hada waɗannan abubuwa guda uku kana umarni da aiki mai kyawu kana hani daga mugu aiki kuma kana ba da gaskiya da Allah to in ba ka yin ɗaya daga cikin waɗannan ko ba ka haɗa waɗannan ba to kai ba ka tafi cikin al'ummar manzan Allah yawwa kana cikin al'ummar da ake cewa zo ka shiga addini zo ka yi koyi da manzan Allah zo ka yi imani da manzan Allah zo ka yi aiki da abin da manzan Allah ya zo da shi in ka karba shi kenan ka shiga in baka karba ba to ba ka ciki Allah ya tabbatar da mu a ciki wa qawlihi da magana na alaihi salatu wassalam da yace idza kana yawmul qiyama idan ranar alqiyama ta kasance kuntu ni zan kasancewa imamal anbiya limamin annabawa kaji ni ne limamin annabawa wa khatibahum kuma ni ne mai masu huduba wa sahiba shafa'atihim kuma ni ne ma'abucin cetonsu wala fakhr ba kuri ne nake ba ba ina faɗin wannan ne ta hanyar takama ba Allah ne ya bani kuma yace in gai taji to addu'a da hadisi suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yana tabbatar da mi annabta shi da manzancin shi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama yan adam gaba ɗayan su ɗayan annaba adam wa awwalu man yashaqqu anhu alqabr yawm alqiyama kuma ni ne farkon wanda kabari zai budewa da shi ranar alkiyama wa awwalu shafi'in kuma ni ne farkon mai ceto wanda za a yi neman ceto wurin Allah wa awwalu mushaffa'in kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto la kara mana san shi da ba da gaskiya da shi wannan dalili na uku kenan daga cikin dalilai da suke nuna wato annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganu ne da suka hito daga bakin annabi alaihi salatu wasallam suke bayanin manzon Allah ya bayyana cewa shi annabin Allah ne na hudu shahadatu taurati wal injili bi bi'satihi sallallahu alaihi wa sallam wato shaidan littattafai guda biyu at-taura da injila game da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi risalati da kuma manzancin shi wa nubuwati da kuma annabcin shi wa tabshiru da kuma bisharan kullum min Musa wa Isa alaihi assalam kowane ɗaya daga cikin annabi Musa da annabi Isa amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su. Kowa cikinsu ya yi albishir ya yi bishara da zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ƙwala ta'ala, Allah ta'ala ya faɗa fi ma hakahu an Isa cikin abin da Allah ya kawo labarin shi daga annabi Isa wa ƙwala Isa bin Maryama. Allah ya ce, ka tuna lokacin da Isa ɗan Maryam ya ce, ya bani Isra'ila, ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqa lalle ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku halin kasancewa ta ina mai gaskatawa lima bayna yadayya min at-taura gaba da abin da ke gaba gare ni na at-taura wa mubashiran kuma ni na zo ne domin yi muku bishara bi rasulin da wani manzo mai girma ya'ti min ba'di ismuhu ahmad zai zo bayana sunan shi Ahmad da kaga annabi Isa ya albishir da ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن مصرهم الأغلال التي كانت عليه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون allazina yattabi'una ar-rasula waɗanda suke bin annabi manzo annabiya annabi al-ummiya wanda bai rubutu bai karatu allazi yajidunahu wanda suke samun shi maktuban indahum rubuce a wurin su bit taurita a cikin littafin at-taura kai at-taura littafin wani ne littafin annabi Musa ne ina annabi Musa yayi albishir dawa domin ya karanta masa a cikin at-taura akwai wani manzo da ake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo bayana kamar yadda ma duka annabawa suka yi wal injili da linjila ya'muruhum bil ma'ruf yana umarnin su da aiki mai kyau wa yanhahum 'anil munkar kuma yana hana su daga aiki mugu wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu abubuwa masu dadi wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kuma yana haramta musu mugayen abubuwa waɗanda ba su da daɗi masu cutarwa waje a fi taura kuma ya zo a cikin littafin a taura wa saufa uƙimu lahum da sannu saufa uƙimu lahum da sannu zan tsaida musu nabiyan wani annabi mai girma mislaka kamakka min bayni ikhwanihim a tsakankanin yan uwansu kaga saufa uƙimu lahum nabiyan mislaka cikin attaura ne wannan bayani yake wa aj'alu kalami fi fi kuma zan sa magana ta fi a cikin fihi bakin shi fi ta farko ciki fi ta biyu baki sunan baki ne menene baki da da larabci alfam to yana da loga yana da loga guda biyu in an so a ce fuhu in an so a ce famuhu in ka so sai ka jaye wannan mimu din ka ce fuhu in ka so kuma sai ka tabbatar da ka ce famuhu fifihi a cikin bakin shi zan sanya magana ta wa yukallimuhum bi kulli shay'in kuma zai musu magana da dukkan komi amuruhu bihi dukkan abinda na umarce shi da shi zai musu magana da wannan abu ba zai tawaye ba ba zai rage ba ba zai boye sakon da na turo shi da shi zuwa gare su ba wa man lam yuti kalamahu duk wanda bai bi magana shi ba alladhi yatakallamu bihi wanda yake magana da shi bismi da sunana fa ana akunu almuntaqim ni zan kasancewa mai azaba min zalika daga wannan mutuna kana da abin da ya gaya ma mutane domin baya magana da son zuciya sai aiki da shi wanda yake dauka ya aje shi yake yin aiki da shi to ya balle da shi ranar alkiyama ni da sa abin da zani mishi kaga nan ma dalili ne da yake nuna a cikin at-taura an yi magana zuwa manzon Allah fadil bisharatu thaniya fi at-taura mala yace to wannan ita ce bishara ta biyu a cikin littafin at-taura ko as-sabitatu tabbatacciya fi at-taurati a cikin at-taura al-yawma a yau tashhadu bi nubuwati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wacce take shaida da annabcin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risalati da kuma manzancin shi wa wujubi ittiba'ihi da kuma wajabcin bin shi wa luzumi ta'ati da kuma wajabcin yin da'a a gare shi wa hiya hujjatun kuma ita wannan magana hujja ce alal yahudi akan yahudu domin ga tanan cikin littafin su to kaga ta zama yankan hujja gare su ba za su je ranar alkiyama ba ce ba san da annabi ba gaya nan kuna ta karantawa wa in ta'awwaluha ko da yake tawili suke yi murde wannan magana suke su juya ta wa jahaduha sa'annan kuma su yi mi su yi jayayya da ita su yi musu su ce ba su ma yarda da ita ba ba qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala cikin taura da yake sawfa uqimu lahum nabiyan da sannu zan tsaida masa annabi ya shahadu bila shakkin shaida ce ba tare da kokonto ba linubuwati ga annabcin manzan Allah wa risalati da kuma manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idil mukhatab huna huwa Musa domin wanda ake ma magana a nan gurin shine annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya kara tabbata gare shi wa huwa nabiyyun wa rasul kuma shi annabi ne kuma manzo ne wa in kana wa man kana mithlahu fa huwa nabiyyun wa rasul wanda ya kasance kama annabi Musa to shi ma menene annabi ne ko manzo ne domin an ce sawfa uqimu lahum nabiyyan mithlaka to irin ka in an ce irin annabi kaga kenan warin shi tsaran shi tamkar shi komi da komi to shi ma annabin ne kenan wa qawluhu maganan Allah ta'ala da yace min baini ikhwanihim sarihun bayani ne karara a bayyane fi annahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da yace aj'alu kalami fi fi zan sanya magana ta a cikin bakin shi la yantiqu ko la yantabiqu wannan magana ba ta yin daidai ta dace illa ala nabiyyina muhammadin sai dai ta dace da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu huwa alladhi domin shine wanda ya qara'u kalam Allah yake karanta maganan Allah wa yahfazuhu kuma ya haddace shi wa huwa alqur'anul karim shine alqur'ani mai girma wa qawluhu yukallimuhu magana shi da yace yana musu magana bi kulli shay'in da dukkan kowane abu shahidun kazalika ita ma wannan magana tana yin shaida kamar haka idin nabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam takallama bi ghaibin yayi magana da boyayyen abin da lam yatakallam bihi nabiyun siwa ba samu wani annabi da ba shi ba wanda yayi magana irin wannan ba id akhbara bi ba'd ma kana wa ma yakunu ila yawm al-qiyamah saboda annabi ya bada labarin abin da ya faru can baya da kuma abin da zai faruwa nan gaba har zuwa tashin alkiyama kaga ya yi daidai da yukallimun fi kulli shay zai masu magana ko ina waje a fi taura kuma ya zo a cikin littafin at-taura ma nasuhu abinda nassin yake gashi nan ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi inna arsalnaka mubashiran wa nadhira lalle mu mun aiko ka halin kasancewarka kana mai ba da labari mai daɗi ga wanda ya ba Allah kuma kana ba da labari maras daɗi ga wanda ya ƙiban Allah wa hirzan lil ummiyina kuma kai kariya ne ga ainihi waɗanda suke jahilai ba su iya rubutu da karatu ba mana kai za ka talare su ka talallabe su ka raba su da jahilci ka zamanto bango ka zamanto kariya gare su ka hana su mi kana zama cikin jahilci da wauta da rishin hankali ka koyar da su addinin musulunci zaman to bayan Allah na kwarai anta abdi wa rasuli kai annabi na ne kuma kai manzo na ne sammaituka mutawakkila na kira ka da sunan mutawakkil mai dogaro da Allah cikin sunayenka na samu ka suna al-mutawakkila mai dogaro da Allah subhanahu wataala domin na umarce ka nace ma fa idza azamta watawakkal ala Allah idan kai niyya ka dogara da Allah kuma na ce maka watawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu domin shi kuma annabi da abin da aka sanya shi yake saboda Allah ya kira shi da sunan mutawakkil laysa bi fazzin bai kasance mai kaushi ba mai tsanani ba wala ghalizin kuma ba mai kaushi bane manzo Allah bai ka kausan magana kamar yadda Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka kasance mai kaushi mai taurin zuciya lan faddu min hawlik wala sakhabin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai daga murya bane fil aswaqi a cikin kasuwanni ba ba mai taraci bane yana taraci cikin kasuwa yana daga murya yana magana a wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a bai tunkuɗe mummuna da mummuna in ka mai kan kara bai maka na karan balle ya maka na ice ko ba haka ba su kuma wasu sun shirya ma duniya da wanda ya masu na kara na ice za su shirya suke kawai ba ma na karan su ma za su maidawa ba daga mutum ya zage ka sai ka watsa mai mari kaga yama na kara ka mai nami kamata ya akalla in baka yi hakuri ba kai ma kara mazajin walakin sai dai ya afu in ka mai ba daidai ba ya fi waiki wa ya kuma sai ya kau da kai shi wa ya kuma ya yafi maka kaji ya gafarta shi kenan ya yabe ma abin da kai kuma ya kau da kai daga wannan abin kuma ya gafarta maka ma'ana wannan magana in kaga ta kara tashi to wanda ya mutu ma ya taso in kama annaba ba daidai ba in kaga ya tuna maka wannan abin to wanda ya mutu ma taso ba zai an yi an gama shi kenan kayi ya yabe maka an binne wannan abin da kamar shi kenan an rufe shi kama an rufe mamaci ba ya kara ta dama wannan magana shi zabawu shi ya ce haƙuri sai annabi mu mutane da yawa za mu cewa mun yafe mun gafarta mun kawo da kai amma don ka gama tanan sai ka tuna ko ba haka ba kuma wani ɗauko maganar ka ce wani kuma ka ce ka yafe wani sai ne kawai abin magana in wani ya dage da magana sai ka ji ya shigo ai ba dan da aka yi tsaye ba aka ce sai na wallahi ba ne ya shi mishi kuma nima dare da na samu dama sai na rama bayan da can kace ka yafi kuma sai an ce ma ka yafi baka ce wanda ya sai ce to shikenan a bar magana ke to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka da shi wala yaqbidahu Allah Allah ba zai karbi rayuwar shi ba hatta yuqima bihi al-millat al-awja har sai ya miƙe ya miƙar da addinin da aka bata addinin da aka karkatar kamar yadda yazo ya iske ana bauta ma goma kako to sai ya mai da mutane su bauta ma Allah bi an yaqulu la ilaha illallah kaman mutane su koma suna cewa la ilaha illallah kuma suna aiki da ita kuma haka akai Allah bai bar duniya ba sai da tabbatar da la ilaha illallah din nan duk wani gunki da ake bauta ma a cikin Makka ne ko a Faif ko a ina ne ko ma wani wuri ne sai da aka kakkabe ma mutane san shi daga cikin zuciya kuma shi ma aka ɓadda shi ba a ganin shi sai da alkawarin Allah ya cika sa'an nan Allah ya karɓi rayuwar manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai ko ina an kaji Allah kada yake bauta ba ko ina la ilaha illallah zaka ji anan ana faɗin ta kuma na aiki da ita wa yaftahu bihi ayunan umya da Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai bude ayunan wasu idanu umyan waɗanda suka makance ba su ganin gaskiya sai Allah ya bude su su koma suna ganin me gaskiya da bayani da sakon da Allah ya turo manzon Allah wa adanan summa da kuma waɗansu kunnuwa waɗanda suke kurame ne ba su jin gaskiya su ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude su suna jin gaskiya wa quluban ghulfa da kuma wasu gata waɗanda suke sun rufe an kulle su manzo Allah zai bude su da bayanan da yake wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wataala shine mafi sani kamata ya matsaya hakan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan ya samu aiki da shi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara na'am
wannan shekara uku a can amma ba ta lafiya oh ke bara a cewa na kafin lafiya to wani bawan Allah yana baran addu'a ga mahaifiyar shi da bata da lafiya Allah ya bata lafiya duk wanda nashi baya da lafiya Allah ya bashi lafiya mu ma da muke nan muna karatu Allah ya kara mana lafiya Allah ka kara mana imani ka kara mana ilimi ka kara mana dogaro da kai to ya tuno ya tafi da rantsar cewa bin hukuncin da aka
ba ta da kyawu tsaga a musulunci ba ta da kyawu al'ada ce ta mutane musulunci bai yi umarni da yi ma mutane tsaga ba shi yasa ma ya an bari an barin ta an rage cikin yaro 100 da aka haifa da ya ka samu guda biyar an musu tsaga yanzu wato dama ba ta da kyawu Allah ya samu dace اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka rufa mana asiri duniya da lafiya ka ba ka san mu lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da adalci Allah ka kare mana su daga duk wani makirci da ake kulla musu jami'an tsaron mu Allah ka kare su Allah ka tsare su daga halaran yan ta'adda da yan bindiga waɗanda suke tada mana hankali su hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka shirye da su Allah ka sa su gane cewa cutar da kansu suke gabanin masu cutar da mu in kuma ba su shirya Allah subhanahu wataala ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza Allah ka raba mu da zaman kashe wando Allah kawo mana kasuwanci mai albarka kasuwanci mai alkhairi kasuwancin da zai kara mana imani da zai kara mana kusanci gare ka ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ya Allah yaran mu da suka kare jarraba wannan Allah subhanahu wataala ka sa su samu sakamako mai kyau ya Allah kuma Allah ka sa sakamakon da za su samu ya amfani al'umma ya amfani musulunci da kasa gaba ɗaya ya Allah matasan ma Allah ka shirya mana su Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci akwai ɗaya daga cikin matasa da ake karatu da shi nan jiya Allah ya mai cikawa jiya an yi ta- an yi jana'izar shi da la'asar Allah ji kan shi mai gafara Allah sa abin da ya karanta ya amfani shi a kwance kabarin shi da kuma ranar tsayawa gaban Allah kuma Allah ya sa abin da ya karanta mai jagora zuwa gidan aljanna Allah ya ba iyayen shakuri da dangin shi da yan uwan shi da dukkan mamatan musulmi gaba da Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna ka samu kari da wannan duniyar lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka Allahumma asqina اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم امطر علينا مطرا مباركا يا رب العالمين اللهم امطر علينا مطرا كثيرا مباركا يا رب العالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين